Allah kiyaye gaba Allah kiyaye gaba jagoran waɗanda suka zo daga can sunansa sani awwalu amma kuma title ne shayinin sunansa Ahmadu ne wansa wanda ke khalifan Modibo Jalingo wato liman Jalingo madan Modibo Sale sunansa Abubakar daga binsa Baba Diya wato shine khalifan gidansu khalifan Modibo Sale din to shi jan uwa sai suka yi ta kiransa Sani Awwalu Sani Awwalu saboda himmar da suka gani a jikinsa wadda take kama da himmar Sani Awwalu wato akwai abubuwa na ayoyi na izina a Najeriya wato shau ibrahim ya ce karamarsa hidima a yi masa hidima ya ce waladi aliyu sise shammir saƙi shammir saƙon jaddi a rasƙin matili ولو بالإهتداء ونشر الأحباب في ذلك وليس المراد في ذلك نفع أنفسنا بل النفع راجع إليهم ولا كرامة أفضل من الكلمة لي ولكن الله ستر ذلك للتفاوت الأتباع ina ce ya ɗana aliyu sise ka zagi ka zagi damtse kai ta min hidima ko da itacen girki kuma kwadaita masoyan musulmin hidima yau ba wata karamar da ta kai kaman aimin hidima amma Allah ya ɓoye wannan don rabon wani ya fi na wani ba wai muna nufin aimin hidima don a tara mini wani abu ba ne amfani ni a'a wanda ya hidiman shi ya amfani kansa ga cikin wannan sai Allah ya nuna mana wasu ayoyi a Najeriya kamun mu ƙetare wata ƙasa na farko dai wato sarkin kano sunusi ya yi wa shehu hidima ya zama wato tun yana ciro mai kewa shehu hidima har shehu na ce ƙasa ali a ciro ma'aura ka safar a kawo rabbi kulle yumnin wa zafar kuma ajiye wa kansa duk shehu lokacin da ya shigo najeriya duka zai masa hidiman jaka goma jaka goma a lokacin wurin su kuɗi ne masu yawa yanzu miliyoyi ne za a ce a cikin wannan shehu yana magana yana cewa shi ciro maɗin nan wato sunusi sarautarsa zai tafi ta babansa kamar yadda babansa mai sunan abdullahi ibn abbasin ne shi ko mai sunan muhammadu ibn abdullahi ne to sai nasu ya fi na babansa kuma sunusi ya yi mulki a ƙasar nan har kowa yana ji a jikinsa kamar shi sunushin ba sarkin kano kaɗai ba ne har sarkin gari su nema saboda kafeta da ya yi a najeriya safe tattasa har yan uwansa masu sarauta ba sa jin daɗinsa don sardauna ya ɗauke shi ya yi mai da shi wani abu muhimmin gaske duk inda za shi da shi zai je to abun sai ya jawo masa wani abu mai kama da bakin jini wajen ɗan uwansa sarakuna abun da sai ya ja masa har da ƙarshe dai ta kai shiga aka tube shi daga sarautar kano a koma da shi azare daga nan shi da kansa ya ce ya mai da shi khalifarsa lokacin da muka je haji shekarar da shi halifan ya koma azare shehu ya ce mini inda sunusi ya koma azaren nan yaya wurin yake da bauchi na ce ƙasa ɗaya ce ƙarƙashin gwamnati ɗaya ya ce wace wani gari ne gaba da wani na ce a baucin ne gaba da azare ce wannan kamun mulkin mallaka ne ko bayan mulkin mallaka na ce kamun mulkin mallaka haka yake bayan samun yanci ma haka abin yake to da ƙarshe shi ya ce ne zuruhu da'iman ku ta ziyartarsa kullum huwa khalifati shi khalifa na ne duk abin da za ku yi mini ku yi masa duk abin da za ku ji nawa ku ji nasa ya mata shi khalifarsa dai dukkan mu gaba ɗaya najeriya mu yan tijjaniya muka zo mun koma karkashin sunusi sunusi bai ba mu dariƙa ba bai ba mu azkaru ba to amma sai ya zama shi ne shugabanmu shugaban malamanmu aga hidima ta bayyana ta nuna abin da shehun ya faɗa zakara mata afdal min khidmati bi wata rana muna cikin ɗaki a lagos daga shi shehun sai su nusi din sai ni karamin su sai shehu yana cewa a daulatu tijjaniyatu akbaru min daulati nigeria to ba wata magana yake yi har ya iso wannan maganar ba kuma daga wannan maganar ba ya ƙara wata magana ba ne ya shiru sai na fassara abin da shehu ya faɗa shehu ya dubi wannan mutum wannan mutum fa shi ne da najeriya ta kiransa sa muhammadu sunusi don kasaitan mulki a kano amma saboda ɗariƙar tijjaniya aka tuɓe shi aka mai da shi azari har ya zama kamar ba basarake ba aka to a gaya waɗanda suka tuɓe shi don mulki ba wai daular kano ba daular daular tijjaniya ta fita najeriya ma gaba daya kuma ajiye nan to daga nan sai wajen malamai hadarori dai wurin waɗanda suka yi tarbiyya sun san ko nawa ne to shi wa birima shi hadarorin duk da baki ɗaya san su tun da ya harifi ne amma wadda ta ja hankalinsa ita ce hadarar muhammadiyya shi kuma shehu atiku ya san dukkan hadarorin tun da shi ma harifin ne amma hadarar da ta firgiye shi ta jahi ta hadarar shehu ta amar tijjani shi ko shehu tijjani usman zangon bare bare shi ma ya san su dukkan su gaba ɗaya suna harifin ne amma hadarar da ta firgiye shi ta ce hadarar shehu ibrahim shi kuma bada magare wato sai ya mai da kansa muridi kawai har ma ana ce shehu yana kira al-muridu sadiq shi kuma wanda yayi wa shehu hidima da ransa da lafiyarsa da mutuncinsa da komai nasa yi wa shehu hidima ba kamar saniya wala a Najeriya ba kamar saniya wala a Najeriya ya fana'i cikin shehu duk abin duk mura a cikin muradin shehu yake duk abin da shehu yake so ba tambaya duk abin da shehu yake umarni ba tambaya sani a wurin garin su Kano ne amma yanzu ba shi da gida a Kano ba shi da masallaci a Kano kamar sauran mukaddaman Kano amma shehu ya faɗi wata maganar da ta gigita hankalin manya ya ambaci manyan mukaddaman Kano gaba ɗaya da ya gama sai ce Muhammadu Sani Shari'u al-Awwali taraktuhu indi bi a'la manzili cewa taraktuhu indi bi a'la manzili to ka gani abin da ya samu kenan kowa bai samu irin wannan abun ba taraktuhu indi ba ya bar shi a Kano bane ya bar shi wajensa a wani matsayi sai bi a'la manzili to sannan kuma wanda suka yi wa shehu hidima har yanzu da zuciyarsu da jikinsu da kudinsu da mulkinsu ba kamar abdul malik dauke ne shi kuma sai da shehu ya yi masa addu'a ya yi wa yarsa addu'a ya yi wa jama'arsa duka addu'a a cikin babu wanda aka sa a cikin makaddara ba wanda aka sa cikin diwani kamar shi abdul malik sannan da riguna ne da ɗinke-ɗinke ne da hidima kowace irin hidima dai sannan wanda ya ma shau hidima hanyu ta wajen kuɗi irin wannan irin na abdul malik ba kamar yan biyu so sannan kuma abubuwan dai haka suke tafiya cikin karamar shehu ibrahim radiyallahu anhu na ba ku labarin shi wannan mara ahmadu ne wanda ake kira su sani awwalu yan uwa ne suka sa sani a walu kuma ta wajen hidiman tijaniya da faida sai ya zama sani a walu din Allah ya raya shi Allah ya karfafe shi Allah ya masa albarka Allah ya ba shi hidima irin ta sani a walu albarka annabi sallallahu alaihi wasallama albarka shi tijani albarka shi ibrahim sai wannan bala'o'i da suka sauka a ƙasarsu Allah ya yi Allah ya yi Allah ba da lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali barka na sallallahu alaihi duk wanda yake son ya zama wani abu cikin faida shi Ibrahim to ya yi hidima idan ya yi hidima hidimar ce za ta ɗauke shi ta kai shi wajen indiya shehu barka na sallallahu alaihi wasallam a shehu yana gaya masa kai dai kaki a ce ba kuɗi a hannuna ko ya ɗauko masa arna manya-manya ya kawo masa musulunta a hannun shehu sai wa shehu hidima haka dai alhamdulillahi kowanne daga cikin mutanen shehu ya kokari ya hidima wa shehu ya ce wa inna kudu didin ana misa adatun ولم يسق يوما من رآني وقطيا wato an fassara hududi rubutun hannunsa rubutun hannun nan nasa shi ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mazhar ne na rayuwa gaba daya sannan in ka so shi ka so Allah in ka bi shi ka bi Allah ba wata magana shi annabi sallallahu alaihi wasallam tunda inda Allah ya ajiye shi kenan cewa tijani kuma mazhar ne na soyayya soyayya kaso shi ɗariƙarsa kaso shi kaso masoyansa domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce ya kawo shi ne don ya zama rahama ga talikai ya tadda waɗansu kaɗan su faɗa cikin wuta sai maza maza sai kama su sai ya kasa cikin aljanna Allah bai taimako ba sannan ai a raba ka da wuta ma babban abu ne ko ba a kai ka aljanna ba a kai ka aljanna kuma ko da wanda ya kai ka aljanna ba shine ya raba ka da wuta ba ai yayi maka aiki ta annabi sai yesu duk gaba daya ya raba mu da wuta ya kai mu aljanna Allah wannan bai cancanci mu yi masa wani abu ba sai muka rasa abin da za mu yi masa sai Allah ba yadda ayi wani bawansa sadda ko da raka daya ba yadda ayi wani bawansa azumi da niyan ibada ko na rana ɗaya sai muka rasa yadda za mu sai Allah ya tausaya mana ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah da kansa yana wa annabi Muhammad salati da shi da mala'ikunsa kuma mutane mu'mine da aljanna da mu'minan mutane da mu'minan aljanna ku masa salati sai muka ji daɗi mu masa yin ɗan abin da muka yi wanda za mu ji za mu sa annabi ji daɗin mu cewa mu nasa ne to shi annabi sallallahu alaihi wasallama in an masa salatin nan shi kadai za a yi wa shehu tijjani kamun ya zo ma ya zo ya yi mana alheri shi ma ya kamata mu yi masa wani abu amma shi ba wani abun da za mu yi masa salati annabi ne ake wa shi shehu tijjani ba zai samu salati ba sai an haɗa da wau sallallahu alaihi wa ala alihi tun da shi alinsa ne ba za a ce sallallahu ala amar tijjani ba sai da sallallahu alaihi wa ala alihi ya zama an ja shi da bau sai ya zama in kana shiga kana ka shiga da riga shehu tijjani dole ka ne ka so shehu tijjani ka so masoyan shehu tijjani gaba daya in ba kai haka ba to da riga taka tana cikin wani hali dole ka so shehu tijjani dole ka so masoyan shehu tijjani abin da za ka yi kenan tunda bai samu salati ba ka so shi ka so masoyan sannan shine hidimar da za ka yi mata sai shehu ibrahim ya zo shi kuma za mu yi masa muka rasa abin da za mu sai muka ji abin da ya faɗa fi dalilin nan a yi masa hidima ko da ta yin itacen girki sai muka samu inda muka ɗafe to dama mazhar na ƙudura shine gaɓoɓi to yasa in ya ɗauki alƙalami da yatsunsa ya yi rubutu in ka ga rubutun ma to za ka zama sa'idi saboda haka ne bayan ya rasu ma idan mun yi wazifa sai mun masa sai mun masa hadiya saboda mu masa hidima da ya karta yanke ke masa hidima wanda suna cewa wai bai yasa ba a washe tijari ba ai wannan sai ai shi mazharinsa ne dama wurin hidima hidiman nan wurin wurin ado yanzu kuma ba dama ka naɗa riguna ka kai wa shehu ba dama ka kunsa kuɗi ka kai wa shehu riguna ba za su same shi ba kuɗin ba za su same shi ba sai dai in ka ba waɗansu mutanensa saboda soyayyarsa sai da ake masa wannan to alhamdulillah mun gode wa Allah kun ji da amfanin hidiman shehu ga wani mutumin mambila ma da suna Ahmadu amma sai aka sama suna Sani Awwalu duk ya samu albarkar Sani Awwalu hadimin shehu kuma gashi albarkar ta bayyana a jikinsa Allah ya karfafe shi Allah ya taimake shi Allah ya jaye shi haɗin mahaye jali ba ko Na'am. شاء الله خير بركة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم دعوة فاتحة صلاة فاتحة أكو أكو فاتحة صلاة الفاتحة أكو Allah taimake shi Allah ya yi bala'o'i a ƙasansu barka annabi sallallahu alaihi wasallam rahman rahim Allahumma salli ala sayyidina amin صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العالمين مساء Good morning.